الله الحمد لله ولي الصالحين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم laraba ashirin da biyar ga watan zulhijja shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyu bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da hudu ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba manta ba kafin sallah muna cikin wannan littafi mai albarka na alwakil da yake sunna wa islami da aziz inda muke cikin kitabu koyo a wannan kitabu koyo din mun tsaya a darasi na nawa na hukumar da tasa'in da tara za mu tashi darasi na ɗari daidai muna roƙon Allah mu ɗaukaki sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da za mu muna daidai gabar da a kitabul buyo a jafi na ɗari hudu da bakwai muna wannan gurin jafi na ɗari hudu da bakwai a farkon littafi da muka fara biyawa mun yi bayani cewa yadda sai na umar ya mai da matsala ta kasuwanci mai girman gaske dan sai na umar yana bibiya cikin kasuwanni ya rika tambaya shago shago in ya leka shagon bai tambaye ka yi wa kasan kasuwanci ba zai ce a rufe shagon har sai ka koma ka koyo ilimin kasuwanci sannan za ka zauna a kuje mai shago haka sai na umar yau wannan fa shine akbarun Umar da ake magana cewa waye sai na Umar wannan shine aikin sau da kafa domin sai a daidai gabar da darasin mu da zamu tashi na dari shine inda yace wa halallahu al-bai'a wa harrama riba Allah madaukakin sarki kamar mun fiye gabar ba ya halatta kasuwanci wa halallahu al-bai'a ya halatta kasuwanci malamin ne wal aslu جواز بيع كل شيء على أي نحو كان البيع أتلي shine halaccin kowane irin nau'i na kasuwanci asali wannan shine asali cewa kawai duk kasuwanci duk abin da za a je da siyarwa mun faɗi dama da nau'o'in abubuwa uku ake kasuwanci ko dai a yi asamar bil saman ko kuma asamar bil musman ko kuma al musman bil musman ko kuɗi da kuɗi ko kuɗi da abun kuɗi ko abun kuɗi da abun kuɗi wayannan abubuwa uku duk inda kasuwanci yake a kan ke guda uku kuɗi da kuɗi naira da dala sannan kuma wato fili ko gida da kuɗi ko gida da fili ko gida da mota ko duk shine ai al-muslim bil muslim kenan to shi ne yake gaya mana ne yake to ma dama an tara bin min al mutabayi'in mutakal an samu yarjejeniya daga masu cinikin zuge malam yan hajjari an mutakal shari'a ba ta hada ba shikenan to bari mu ci kun ji gaba sai ce ma na hanu shari'u min al buyu abinda shari'a ta hana na kasuwanci in shari'a ta hana na kasuwanci to yanzu shi za mu kalla kaga abin da nake so kafin mu je ciki mu yi nisa mu gane wasu gaɓoɓi so dai gashi ya fara da na farko duk wani abu da za ka ga an ce ma haramun ne ko halal ne a kasuwanci to wanda ya karanta kitabun koyo ya kamata ya hararo wasu abubuwa ga na farko nan algarar amma ba za mu ba mu zuwa ɗan da aiki kafin mu shiga gaba kai tsaye akwai abin da ake kira riba riba ta kuma ruban nan ne idan ka zo za ka ga tara kuɗi akwai ribar fasiri akwai ribar nasi idan mutum yanzu ya kawo kuɗi sai ba ka sai yi canji saboda sallah karama ta zo ko babba yana son sababbi sai kace sai ya ba da ɗari da goma za ka ba shi ɗari to shi ne ribar sabu ribar kaulan wahida ribar nan sai kuma canji ya zo ne ma ka ce sai kaka dawo shi ma da bari kawai babu ba wani ba da lokaci kaga wannan kenan da nan na biyu alja'ala mutum bai san abu ba karka sai abin da duk wani abu da za ka ji an zuwa ne kaza bai halatta ba duk wannan abubuwan da zan faɗa su ake hararuwa jahala ignorance mutum ya jahilci abin da zai iya shi ma wannan haramun ne a musulmi na uku algarar ina abin da ba wani yake jin jirgin kiri a ruwa ko jirgin buji a sama wani satin kiji ne algarar rashin tabbas na abu kawai yanzu ana kawai kuna da da mai su sai wani kiri ya kullo haka kace nawa kace wannan kiri sai ka sako kansa ya koma baka ce nawa kace ya ka koma in ka ce ya kai aikata haram domin akwai garar ko ba haka bane yawwa sannan na hudu shi ne wato azama lokaci shi ne bayanin da zai bari ba shi akwai lokacin da kai kasuwanci haramun kamar ran juma'a yan kwari da yan zinga da sabon gari sai mutum ya ɗebi yara ya fi da ya gwada sai ya koma yin kawai ya raba su biyu ƙarfe ɗaya ake zalla a masallacin kira yau ko masallacin kira yau ce fasbat sai su zalla ba za a rufe shagon ba in suka dawo wancan zai tafi yan ɗaya da rabi ko biyu wallahi haramun kuɗi kuma za a ga kaje kasuwar yanzu za ka je yawa haka ake shi za Allah baya sa albarka a kasuwar haramun ne rufe shago Allah za a yi wa wayo ba irin wannan dabarun Yahuda suke ba ko ba su bane in ka kallo ka gani wallahi ko wani ko idan kana so Allah ya zaba albarka a kasuwanci in lokacin sallah ya rufe shagon gaba daya muna kallo yanzu duk wanda ya taɓa zuwa Saudi ya je gari za a ga shago gwalagwalai ne masu yawa a ba na kiran sallah ne da kilamuci ba zai rufe ba in ka zo na je haramu ni na gani ba ga yin haka ba na gani haramu wallahi in ka ga ba ko kallon ka ba sai ba zai rufe da biyar wanne a cikin kai ko naka albasa ce da tumatir ko kayan boti amma wallahi su gana gwanai mutum zai suke labule akwai wanda na gani a makka da aka kira sallar ya ga zai saki labulan zai bada wani lokaci wani sanda ya saka kawai ya kare haka kawai da zai sa kuma masallacin har da zai ba ya kai misali daga nan daga nan ka ce zuwa zuwa wallahi abu ne ya tafiyar sa to shi za a ga Allah ya sa ba ta koma shekara mai zuwa ta koma na shagon za a ga ƙara karfi ba bayan ba mutane sun kasa gane ne albarka kuma mai kuɗi ita albarka daban shi ne bambancin akuya da karya karya dai ta haifi ishirin ba amma akuyar ka za ka guda ɗaya take haihuwa amma zai ga tana nan kuma har ka sai wani abu da kuɗin ta wani ya kuɗe da dabbar ya sai kaza ya sai kaza ya sai ni ko ya sai abin hawa amma ka je ka tambayi gwari ne kan zakar nan bediya kullum cikin yunwa ne to shi ne bambanci Allah ya sa ma albarka abu shi ne sannan kuma kuɗin zai iya zuwa baka sai koyo amma Allah ya ɗaukake sarki ya ɗauke ma matsaloli wannan da ya samu dubu ɗari kai sai ga ta kare dubu biyar ɗin ka tara wannan ba shi ne albarka kuma ba su bulbula kai ba a'a abin da za a siya ne babu domin komai kana shi shi wancan larura ta kama shi ma ga wani kan mai ciwon zuciya ya samu a gidansa dole sai a biya kuwa domin Allah maɗaukakin sarki ko motar sai na fita ta buga ta ci dubu ɗari hudu da kaza ɗin ya buga wannan shi ne abin da ya kamata mutane su kalla amma yanzu za ku ga yadda yanayin ya komo ya zama ya ki haram ya ki haram ai an shirya halin da kirki tun wajen zauren kilamun zuwa aka yi ta halin da ne ake ya ki halin ya ki haram yanzu an yadda ita ya ki haram ya ki haram kirki ya biyu ne eh yan biyu masu kama ɗaya a identical twin aka samu yanzu da ne suke daban-daban halal da haram amma wallahi yanzu duk da aka yi da halal da ba ma ganin da take ne saboda haka kaga akwai azzaman shine kamar yadda na faɗa azzaman wato lokaci sannan kuma sai azara na biyar in ka ware wancan ya zama shida azara cutarwa duk abin da zai iya yiwa da cutuwa misali wani yana tunani ka zo ka yi tunani a kan nasa me yasa aka hana saboda zarar in ka yasa ka cutar da shi to wayannan gobe su muke so ku yi duk wani abu da zai zo ko na zamani ko wato kasuwancin zamanin da da yake zuwa in dai ka bar zuwa ta babu ko da ba kai tambaya ba da an ba bayani ai za ku ana ta bayanin sai a kira ku a kun muku hotel kaza wani zai wani abokin ka ce zai ba da ko ni an taɓa min wannan sai na taɓa wani malami na ce na fasa zai ce zai ka kaci mana kai wa wajen da ba da shi kaza ka san kaje sai a ce maka ba da shi mutum kaza sai da ko ba da sunan mutum kaza idan suka shiga to rabi ni an riga na yi financial financial literacy an koyar da mu a MSN mun karanta shi har da ta bige samu saboda haka sai wato aka aka kira na aka yi mun bayani a wani hoton sancan haka cewa za a yi na kira wani malami na nufi kaza kaza zai je je kan jobana tun da sabon guri ne daga Abuja suka zo na je na je na je duk abu ƙarya ce lalla yaudara ce lalla domin kana da ma'auni ana gama bayani kafin a gama wani abu da ni zai zance masa ka ba su gogo Allah ka soma ka ba su kuma maka yaudara ce to wayannan ma'aunin su ne da mutum ya gama ba bayani nan sai ka ga a cikin wayannan illolin da aka faɗa akwai ɗaya a ciki idan da ɗaya a ciki kuma ƙararar take wabi'a to kaka ba da kanka lokaci ko baka yi tambaya ba in matan ka ce za ta shiga ta gaya wata bai halatta ba kan waka ce a bai halatta ba saboda kaza ba da kaka faɗa ba amma idan abin ya shige duhu ko kuma dan ya zama illa kalbuka sai ka iya tambayar wani ko wanda yake gaba da kai a karatu ko wanda yake wato karinin ka cewa me bai fita da kaza da aka ce kaza in kuka tsara babu fahimta shi kenan sai ku watsar da abu amma wallahi kun san mafi yawancin matsalolin yanzu da muka bada irin waɗannan abubuwan ne su ne saboda an dage kowa sai ya kuɗi kowa za ga haka kawai yanzu za ka kana tare da mutum baka sani ba baki yake biya ya ciwo baki da hijjar kuna tare sai ga baya da komai baki yake ka biya da hijjar wannan shi an fahimta da kyau ko to kaga na farko sai ya ce mai ulgara da nake iri a ruwa na ce muku algarar a turanci shi ne wani latin aka ce kiran rashin tabbas to bara mu ji misali ga gidan ba ma'anarsa wa huwa kullu bai'in inda wa jahala wane a ce suna tafiya da alaka duk kasuwancin da ya koyi jahilcin abu shi ake kira gara kasuwancin da ya kunshi jahilcin abu aw ta zammana muhadaratan ko kuma ya koyi hatsari riski ko ko ya koyi riski akwai riski a ciki kaji na biyu aw kimaran ko daga duk wanda ya kunshi wayannan abubuwan to arabu ne ake misali ana biyu na yana rafiyar lawa an hukali an karɓo daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yake na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an bayyana al-hasai Annabi ya yi hali a tsayin kasuwanci na tsakuwa kasuwancin tsakuwa a jahiliya yadda suke yi shine idan mutum ya zo dole zai zo nan game mana bayani idan mutum ya zo abu zai jefa fili ne zai siya zai je kawo dutse ya jefa iya inda ya tsaya nan aka jefa a amma kafin ya jefa ba an yi ciniki ka ji biya za a ce to miliyan biyu sai a ce to iya inda ina irin wasan nan da za ku ga tura suna yi wanda ya bu nisa dukkan sun ya bu nisa shi ya cinye to shi irin wannan amma wannan na ciniki me yasa ai gagarar ya shiga misali yanzu idan wanda zai yi misali idan ni ne mai siyarwa kai mai siya tsakani da Allah da mai siyarwa da mai siya waye sai ku dage wa wajen jifawa mai siya ni idan na zo zan jefa zan jefa da karfi ya karfi na ne zan jefa ne kawai kada ran kada ran zan jefa kaga ba zan jefa da yawa ba wataƙila ba na fi su ƙarfin jifa na zo zai jefa kawai to shi isa wannan kaga garar ya shigo domin sannan da jahala duk ne shi za ka yi wanda za ka ga muna wato yara da za a haka ga wajen jirin biya ana sa masu zuwa jirin biya su ka zo sai su zo da irin abin da na tata mai garawa ba na mandawa da aka wuce da ne akwai yan fulani akwai wace ce haka to kawai waya ce a tsaye haka kamar da wannan bashin ta daya tana da idan ka wurga kowa zai je a jiwo kwabarsa kowa ya zaba zai a jiwo wanda wannan abin ta tsaya a kansa shi ya kwaje wato wani ya zaɓi ya kula ni wani ya ba na wanda a wannan lokacin wata ran alamis ce muka tafi aka je na sa na rike ne da na tafi ne wannan abin gaba ɗaya yake wallahi ba zan tafi ba haka sai da ya kwace kuɗin da duka to kaga wannan ta take zalla ta take ta take saboda haka wanda ya irin wannan abun kai domin akwai jahala kaga akan kaliriya ko kuma sannan akwai garar ba ka da tabbacin akan kaliriya sannan kudin ka ya tafi kenan kaga ta ta ta shiga ga jahala ga garar duk dalilan illolin su shiga haramun ne ga aiwatar da ko wanda zai je a yi da a bakin gidan su shi kuma na tafi kallo gidan su sai za a san ku ko tana yi wanda ake mara sun ji shi ma idan ka sa zai ma rufa idan ya juya ya kawai tsaba dabara zai juya ta haka saboda ta ta ta rashin wayo ne ba rashin wayo ne ba a gaban ka zai dawo da shi haka sai za domin ya ga inda ka sa kai ma yanzu kai za ka gwada yara haka ba za su gane ai waye na ne daga cikin da shi yi da mutum ya kara gane karatu akwai jarabawa ke yanzu duk da kwalibai duk da ɗauka ka kallaye ka yi dama wannan dubara ake mana sai ka kalli kwalibai sai ka in yanzu ne za ka rubuta kwalibai za ka ta. domin a lokacin kuma duk karatun ka ba ka da wani sai ga ashe akwai ana amsa tambayoyi da dabaru to wannan dabarun za a yi ba a cikin ka ba irin wannan an bayyana da kyau ko to kaga to shine yace annabi ya hana wannan kasuwancin na tsakuwa wani bai ilgara da kuma kasuwanci na rashin tabbas kirkin kibi a ruwa قال الإمام النووي إمام النووي رحمه الله تعالى يقول في جري مسلم أجل إمام مسلم جري من سيوه مسلم وجره النووي المجلد نقوم شافي ندري a wutar da shida wa amma na yi an bai ilgarai ya ce amma hali a wuta kasuwanci rashin tabbas ba huwa asulun azimi ya ce shi ne tushe babba min usuli kitabi koyo daga cikin tushe na littafin kasuwanci eh tushen littafin kasuwanci ko shakka babu wanda yana da ولهذا قدمه مسلم saboda haka ne ma imam muslim ya gabatar da shi wai kun ga shi da imam muslim ya gabatar da ni algara duk wannan da nan da ku shi ya fara gabatarwa ka koma jami'in muslim da gani za ka yace kawo a haka ake yi ima ya rubuta wa yadkhulu fi masailun kathira a cikin karkashin garar kuma akwai matsaloli ba yawa da suke shiga da yake mai gairu mun hasira wanda suke ba iyakan da su ba suna da yawan gaske daidai ga misali kamar yayin da abitu kamar tsere da bawan da yake kana da bawa da yake sai wani ya zo ka ce zan siyar ma da shi an fahimta da kyau ko zan siyar ma da shi amma ba in aka kawo shi suka ba ni kuɗin an kawo shi ya zama naka in ba a kawo shi ba fa a ga an yi kirki bibi a ruwa shi ne al'adi wal bawan da yake wal ma'adu da wanda yake rasai ya ma mata gaba daya wannan guduwa wannan kuma fata ne an rasa shi kwata kwata babu shi ma ai kaga akwai garasa wal majhul da wanda ba a gani ba kawai yanzu ka zo muna magana da cewa ina da bawa a gida bayan baka gani ba to wannan shi ma akwai garasa wa ma la yuqdaru ala tasdiqi da abinda ba a da ikon ba da shi abin da haka ne amma kai ma ba kai saka dauko ka bayar ba wajen nika ko wani ila saboda aka zo da wajen ɗauko shi zai iya yau kashe mutum ko kaza ko kaza misali ko shi zai iya salwantar da rayuwarsa abin da za a bayar ko jaka babu akwai gara ba da zai tuni a nan wa ma lam yatimmu milkul bani alayhi da abin da wanda ya siya bai gama mallakar ba an je ba da ba ba zai zo hannunka ba shi ma wannan idan kai irin wannan jirgin tarihi da yake yake akwai harfi wa mai istamaki ilmani ilmani kace tiryan kiri a cikin ruwa mai yawa ba cikin ruwan da ka zo kai ne ba ɗan kwantena ne wanda ake kiwon kiri kaga wannan ai gaba ɗaya za ka kame su ba ka da matsala in ka ga dama yanzu za ka zubar da ruwan duka a kwanje ba irin wannan ba kuma shi ma an fito da ya kilo a ke aunawa to ana nufin ruwa kawai tsadar teku kamar yadda na gaya muku ɗazu kawai wuce iya riko sai je nawa ka ce wannan to shi muke ne an gane ko to sai ce ne sai ce kuma a wallaba ne dusar ai da nono a cikin hantsa hantsa ake ce mata ko cikin hantsa nono a cikin hantsa sai mutum ya siya kawai shi ma domin ba ka da tabbacin wannan nuna na farko za a fito da shi mai kyau ne sannan idan mai kyau ne kana da tabbacin cewa idan an fito da wannan nonon lita nawa ne baka sani ba shi komai zai iya faruwa an fahimta ko kuma a kawai hanka ce ta kumbura ba ma nonon a ciki ai ana samun hannu ko a mutane ka tambaya ce cewa abu da za ta haihu da kai ziyarar a kwana biyu uku ma mafi ba da zuwa ba. Ya za ka je abin da ya karfe shi. To haka dabba ita ba, akwai dabba da take haihuwa za ka sai dai a samu madara a rika turawa wannan jaririyar a tsawon kwana kaza. Shi ne a lokacin za ka ji ana jawo mutum ne zai a biyo rashi a ba wa mutum biyu gwanta ta sosai don su ba mani ko abin da ya kama da wani. ko wani magani da likitoci ke bayarwa to kaga a akwai garar an fahimta da kyau ko akwai garar to sai yake sai ci gaba da gaya mana cewa wa bayyil wallaban bi zar'i wa bayyil haml bil badan da siyan juna biyu wannan kawai ka zo ka tarda dabba yana da ciki ka ce ka ce dan ciki in ya zo ba rai ba ko kuma idan ya zo da rai kai ka limi da haba ya zo gurgu gaba daya ba kafa ko ya zo ba kafa daya ko ba kafa ne ko ba kafa ne duk ka ji haka haka akwai jahala akwai garan sai ce wa ba shi ba su sabura sabura ti bu muhammad da sai da abin da yake da dubi wanda ba san shi ba shi ne abin da yake a dubi al-kubra shi ne wato ila kailin wala wajhi abinda ba aure shi ba shi ne kubra wannan kalmar kun san da shi da na hadisi ba ta kawai wa bai zauki min azwaji da siyan dibabi cikin dibabi ko wuce ya zo da lila sai ya juye kawai sai ka kallo wani dibabin da ba za mu zo maganar munabaza da munabaza kawai kalle a cikin tufafi kawai a cikin yuyuyun kaya kawai a jiyar ma kuma ka siya ba da da ka ɗauki ka zuci ya yi ba shi ma akwai jahala bai halatta ba a wannan kusan kamar yadda nake da yawan faɗa mu'amala ta fi wahala a nan za ku gaba ɗaya ba rayuwarmu da kafin tafiya don ciniki yanzu ko wanda iri ji mu ko wanda iri to bara ka ce to sai ya ce ne wajatin ne shi yayi kawai mutum da yana da garki sai a hango wanda akwai a ce ta san can ba a reza ko ya nuna ba a waya ce wancan da take tafiya a cikin duk ba kan ba duk iri ce wai kai kuma ka ja shi ma ya shiga akwai jahala akwai garar musamman garar din ma domin ko da ba jahala sai karfi to garar kashi domin akwai wani zadarci na cewa zai iya zuwa yanzu misali don Allah yadda aka zo aka sa fitilin nan sai aka ɗau hoton kayan aka tura ma a waya kana inji da ko America ko waje kaza ai zai iya yiwa ba fitilin kyansa da kai haka bare kuwa zai iya yiwa ba fitilin yadda bai ga ya kawo fitila ta ƙara ma arziki ta ƙara ma kyau to ga akwai matsala me yasa aka hana sa fitilu in mutum zai je da kayayyaki ya sa fitilu kala kala domin wannan idan ka je da safe ka gaba haka yake bai halitta kala ne domin yaudarar ta haka in za ka murka gabu da rana alaga mu da malam sai dai ka san abin dama amma ya suka da mu manyan guraren nan gaji da musulun nan da suke wasu kai kanka kai hoto zai ga ka koma fari yan kuma baki kirin ne kai ka kuma zai to kai ma ka san shayin ba ka ake mu kai ma ka san yadda ka ga ana yi wa mata da nan cikin yanzu ko ka zan su gaba ɗaya sun canza ai ma su je ai wani ya tambaya ya ce wai me hukuncin wani na ce in dai baka taɓa ganin ta ba a daidai lokacin ka ganta a haka aka biyar ba ko ka bada sadaki aka kawo ta ta wanke mu da halin da kamar mu Isa ba a zo ka nemo ba a budurwa ran sallah kai budurwa da da sallah ko a gidan mu samari ne yanzu zai dauka ba ya tafi raka aure to a nan zai yi ba ta aure a nan za ka aure wallahi za ka taka ba wala ka nemo ta gungun wanda ka san ta sanka ina ga ba da kake zo ka ce yawwa eh ai fadin wa fadin din ai ko ina ana yi hakurin amarya ana yi fadin fadin ake cewa ko kai wa kalman baba ba ne to to shi ne yin da ake faɗa idan ya kalla bayan an bashi yadda ya ga ba ya tafi a cikin hoton ba ya halatta ya dawo ba da ita ƙwarai kuwa ai kawai ka san wayoyin haɓɓaɗe ake kaza ta fi kyamara yanzu wannan da muka zuwa ta magana sai injiniya ba ta kai a nemo kamara kaza ta fi ɗaukar hoto da shi ko ko ba ka bari to shi ma idan yayi wannan in ya ka kai mai ya kalla in a fili ya kalla ya ga yayi wannan ba ku amma in rawa da ya halatta ya dawo mai ya wannan ita ce wannan ba ita ce ba ita wannan saboda haka shi ka bashi wanda wanda ya gani in ba ka baka bashi kudin sa shike to kaga aje a nan din ba wani lokacin ba za ka yi wato ka duba fitilar din wayar da sau da bi da rilin layi kawai yawwa wannan aka ta a fili ma zai ga cewa ta ma fa hakan wato ta ba hoton ya ai ba wannan idan shi ne suna kake zirwa ke suna tsoron ya san da ba ya san cewa ko da ke zan ma akwai a wata ake ba da ita ma akwai da kudin sai su buga ma wallahi yan awo ko wala na wala da ka faɗa da shi eh za ka gan su sun fara shirin kana wani su sau biyu Allah ya sauke to saboda haka sai yake to kaga gobe ni to bin min addu'a ko shatin ne shi yayi akuya cikin awaki wa nazairi zalika shine wakil ala zalika da abin da yake kama da haka nazair jami'i ne na nazir mislu da kwatan kwatin haka malam bai gama ba eh ce ni sai ce wa kullu hadha bai'u batil duk wa'annan da kuke gani kasuwancin su gaba ɗaya rusasshe ne ba ba in ji ne ba ka koma shaidin musulun a je ka duba sharifi a kan wannan hadisi da ke da imam muslim ya ta bayani don wannan karatun kansa a cikin muslim ya nemo shi na'am eh eh Hmm. yanzu duk wannan bayanin da ne a farko ai kamata ya ma ce ka ba da amsa duk da cewa wannan abinci goma ku bana karshe kuke ci minti goma karshe kaga shi ne ya kamata a ce mai shigo da wannan misali amma amsa ka tana cikin mukaddimin ku tana ciki ko ba haka bane yawwa yau da haka sai ya ce li'annahu gararun min ghairi haja domin wannan garar rashin tabbas ne ba tare da bukata ba qala fa inda hajatu ila intikabil garar idan bukatuwa in an zabi bukatuwar lallai sai ka yi sirri a irin wannan larurar ta garar za ku zo nan gaba za ku ji wani guri sai ce wala yumkinu li'tiradu anhu ba za ka iya kubuta daga wannan din ba illa bi mai kashe sai da wahala sai ma da yake wakana garar hakira amma rabin tabbaci dan kankani ne ya galgani to anan ya halatta idan rabin tabbaci kaɗan ne to ba komai ya halatta wani za a jima'a da musulmi na alaƙa wajibai dubbai shi za musulmai suka haɗu ga misali ne musulmai suka haɗu a kan cewa ijma'i ba ijma'i ba rashin gane irin wannan kalmomin da ya je ba su san kamo ne a inda ya ba suka bada wallahi irin su ne domin aka ce abu ijma'i ba abin da bai zo da wato a cikin zakkaf shari'a babu a kitabu babu a sunna amma an zama haɗuwar musulmi wa man yujaji rasula min ba'di ma ko wato min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minina wallahi ma tawalla wa nusi wannan ita ce ayat kuma wannan fakiri ita ce ayat kuma wallahi ma tawalla sai Allah ya ce wa nuslihi jahannam wa sa'at masira ijma'i yana cikin zamba shari'a wajibi ne haka ijma'i da kan abu dole ne ka dole kaga ai yayi wani rubutu ba cewa Imam Ahmad bin Hanbal yana cewa la tatakallam fi mas'alati iya an tatakallama fi mas'alati laysa laka fiha imamu sai wani dan tamo ne a wannan yace mu me hujja cewa Imam Ahmad yace na hade ka da yin magana akan duk mas'alar da ba ka da magabaci a kai ba shi yaje bai da more matsala ba wallahi wani da ke da ita ce ba cewa suka rika ɗebo ba shi da magabaci gaba ɗaya ba gangare shi bai da magabaci ko ɗaya sai su orientalist da yan kala kasu shi kaɗai ne magabacin su kuma wannan jinin a musulunci aka yi kwanje mutum su aka rusa domin rusa musulunci suke so su yi Allah wa ɗaukakin sarki ya kare addinin da ya ga abin da nake to kaga duk da wannan kake bukata sai ka zo mu zauna kaza kaza ka to kaga da ya zo an ku wannan abin da zai yi masa cewa da za ka yi wannan aya ijma'i ne da malamai suna da aka haka ijma'i kuma in ya zo ba a rusa shi duk da cewa ko kowa imamu ahmad din ba zaki da kuke a kowa ma zaki da kuke Allah Imam Ahmad din Imam Bukhari Muslim dukkan su ba wani a cikin addini da ke gani da kiwa ba ku to kaji abu da ya fara musulmi suna da alaji wa su bai ni kuki cewa a da alkabba amma ni ba iya alkabba ba kawai almahsuwat wanda aka yi wata tushe wa in lam yura hajjuwa ko da ba ga abu da yake cikin ta ba wani zai mafi yawanci rigunan nasu za ga cikinsa za ga wani abu kamar auduga kun fahimta da kyau eh kamar yadda rigar sanyi take zuwa yanayin rigar sanyi to wanda za ta zo rigar da za ta zo da tsiri a cikinta to ya halatta kaga wanda yi yanzu ka lokaci a farke ba idan aka farke kuma kake ya ba kan da da kayan ko ba haka bane yawwa wa in lam yura ajuha walau biya ajuha bi firadihi lam yura sai dai amma da za a ce za a sai da cutar nata shi kadai domin haka za a yi ya halatta kun gane ai matsalar ku bai halatta ba amma ta zo a yadda take haka ta zo da cutar da a cikin dama riga ce ta sai ko riga ce ta algabba ko abin da ya gaba da wannan wanda take ba da sai a ciki ya halatta ba za ka lokaci sai an farke ka ga me ruwan kai haka da aji kamar yadda mutum ba zai zo ya ce ba zai ce madara a cikin gwangwani wani ya kula ya ta ai abin kai abin da za ka yi kawai shi ne ka kalli expiry ne ko ba haka wani ba wanda zai ce sun lebo shi an buke ya ba da ta a wannan kuma babu wannan mun yi bayanin kankana a baya cewa wanda ya sa kankana jajir sai ka zo ka biya ka je gida ka buɗe duka ganta bara ƙarya da ta gada da ita domin wannan da za ma zambur yana gaya ma cewa duk irin su ne in ba ka zuwa irin wannan to ke bai jarka a je duk da yanzu an zo ana kulawa kai ma gawa ka ce kula mun shi ke da sauki tsala mun biya tsala ya ce wa alam ka sani an na bayan mulama sani hakika kasuwanci na jabawa kawai za mu ci wa mai almuna baza da na jebawa a jeba abu kawai wa mai a hablil habala da kasuwancin ƴanƴan ciki wani irin kasuwanci ya a jahiliya sai a zo a ce wai ba wai ƴar da za a haifa ba ita ma ƴar sai ta haihu da Allah ka gani wannan ai ne cikakken cinikin kifi a ruwa ba to idan ka yi biyar ita kanta yar da zo ba rai ba ko kuma wanda illa da muka faɗa ta zo ba ma da haihuwa misali ko kuma ta zo gurguwa misali dalilai ne da yawa ko kuma ta zo ta fara rayuwa ta mutu a kowane dalilan to wallahi ko wannan abubuwan da a jahiliya a dai za ka ce jahiliya an gaba eh wa bai da hasadi shine misali da kasuwancin tsakuwa a zo a harba da bindi ko da hannu ko ma da mai iya karfin ka ita ya dau tsakuwa ya wurga wani ya ma da bindi ko za ka ce bindi shi bai wurga ko kai kun ga ai akwai gara domin ni ne zan siyar ma daga bindi na yanzu misali wanda ya bai wanda ya daga na fi ka karbi zai murga shi kaɗan har zai ba da bai ya kuɗi da ke ba in kai ne za ka yi da kanka ka ga iya ƙarfin ka za ka wata kila ba sai ka je kai ta jire ne kafin ranar zai ta jire ne kuma ya ka ce ba zuwa na abu bai ta jire ne domin ya ce wurga abu da wuce domin abu za a baka mai nauyi ba ba wai abu ne mai jabal a'a mai nauyi kamar boris ne mai nauyin gaske shi za a baka wanda kilogram din da ya kai kaza a ce ka wurga iya inda ya kai na ce gurin wannan ai kaga akwai matsala ko kuma ko da dan kore a zaka zuwa ai iya karfin ka iya distance din da za a samu wani maganin har ba tun da bai iya ba Allah wa kanka ne kuma inda ya bada a gaban ka nan ne filin ka ina ga ba da kaje ka dole sai dai ai kudin gurin kafa ɗaya ne ko biyu mai wannan gurin ya biya to duk wannan musulunci bai yarda da shi ba to sai ne yake gaya mana ne yake to to bara ku ji wani wa asbil wa asbal bahri da barbarar namijin zakumi ko sa dan Allah ka wa kai ne kake da namijin sai a ce an sai barbarar idan ya zo yanzu ya bi taguwar dawo ko zaniyar dago ba ta ciki ba ba wai barbarar za a siya Allah ya wa ajbaha min al-buyu da faka bantar su daga kasuwanci to shi ne yake bai gama ba allati ja'a biha nususul khassa wanda wasu nasusin daban suka zo a kan su iya dabilatun billahi an bai ligar wanda sun shiga cikin hali a wuta kasuwancin gar kun ga wannan na gaya muku ba mu zai da shi ya buɗe saboda ni shi ne ya fi kowanne gabewa a guda gidan da sai na faɗa muku ya fi kowanne ba ne walakin shi za a hau ga kasuwancin nan na zamani da ake dai ake dai a gudu da kudin ai mafi yawancin su sun fada a garar ne da jahala in dai ka binciki kalmar da muka faɗa za ku ga duk garar ne duk su ne wani wani da muke muna harkar dawa kun san shi da shi ya ce matar da ta shiga wannan harkar kuɗin da dubu ɗari ta sa ma'aikaciya ce aka gudu da kudin sai bayan aka bi da kudin take gaya ba yace to me zan ci ya yi abin da zan ci wallahi da ta gaya ba ya gudu da fili ce kin gaya ba lan wannan kuwa yace wallahi ba ba ba abin ji nuna dan da kin gaya ba ni ba yace yace shi da hausa ba yace dan Allah ne kuma mu wannan da ba ya haka da muke yi tunda gaban kai kike kije san ki tsarata amma dan ne kaga dubu ɗari yanzu a wannan bara da kike ba ba yanzu dan Allah ina yau kada wani kasuwanci ne wani zai zo ce ba wai ka sa dubu ɗari duk wata za a baka dubu da lafiya yanzu inda wannan aikin me zai zare ma aiki ko gaci duk kuɗin ka yanzu kai jarin da kake biya ba yake dena ba duka zuba su anan duk dubu ɗari dubu talatin miliyan ɗaya yanzu dubu nawa kenan dubu ɗari uku ba kenan ko ba haka ba ne to me zai sa ka fita kullum kwanciya ne hali an bari a zai dai hudu miliyan ɗaya dubu ɗari kana ba ni da duk wata dubu ɗari uku kai duk wata me me ba zan ba a kan me zai ja wahala shi ne samu wannan kuɗin shi yasa barawon zo nake nan ai ka fi kowa zata eh ka fi kowa zata da kai da ai kasuwanci zuwa ake a yi da ciki yawwa ka je kai dai ko dabbobin yanzu ba ka duk lokutan ka baki yewa suke ba suna da lokuta ta tebul kai ka je da safa ka wata abinci ko goma da dare in ana ruwa kuwa wataƙila dare yadda za ka tafi ma wanda in ba a ruwa wannan fa shi ne kasuwanci kuma shi ne sana'a idan kafin da ne zai je ba zama in yan kasuwa suka zo za ka je ya kai su nan gurin wanda za su ya kwato idan mai aikin da yana da yana gogar ko yana yankawa shi ne kasuwanci ba ma kawai wanda ya zo ya ce ma shi za su ke kiran su receiver of stolen property HSC haka jami'an tsaro suke kiran cewa farawon gobe ya fi kowa siya to kaga sai ya ce ma wato iya dakila duk wani kasuwanci na zamani shi za ko MTN da suke ba da sadakar kaza ba ruwa ya da haka kawai ku je ku ba wa su ba na su garin shiga wannan ka je ka maka shi kawai wani ana ba da wani gaba ya kaza wani in ka turo min ba na ga ba ka da abin nan idan dai na kula da fahimta daga yanzu dan Allah ka kuma turo min da ba na in ba ko ne kai wata kila za ba sa alkhairin ka don wani zai ce ma wallahi abbas to Allah ya ce maka kai abbaka ai da ma ba haka kike yi ba wai idan da suka zo wancan kamfanin yan bat sun farko ai za ku gaba a tafiya ne eh yan bat sun farko domin zuwa gidan na ce wallahi ana samu an yi kaza kofar gida na taɓa gaya muku ina alwala da ji wata mata ta zo tana gaya wa wallahi ki zo kaza za a yi tana cewa ai ce ko kaya ne ki je mu shi ko za ki kawo tana gaya mata sai da tsaya da alwala ta biyu na kalle tana ta gaya mata ita na ce Allah tana wallahi tallahi kaza to kaga wannan ba ba za ta gaya mijin ba in sarka ce da ita sai ta jiyar ta ba su kudin idan wani fili ce da ita sai ta jiyar ta ba da kudin idan kudin ya tafi ga nan yake to da haka wannan ba daidai bane duk abin da ya taso bas alu ala zikri in kuntu la ta'lamu kar ka shiga da ka kwamfutar ne yanzu Allah ya hore mana wannan suka tsanta muna da su kuma masu cikin addini tambaye su idan ka ji kaza har bayani ake cewa hatta adireshi da za a bayar matsalin kwamfuta yanzu idan ka turo ko ka gaya aran ba yadda ba ko injiniya awa za su ce ma idan ka san kaza ba a kaza za a gaya ba cewa wannan HTTP kaza idan na kuɗi ne kaga kaza wallahi duk sun sani na ƙarya ne haka za a gaya ba to bai sa ka shiga a wanda ya sa ka karambarin ka ne duk abin da ya zo idan kana da sha'awa to tambayi ahlul fikri cewa kaza da ya zo a kan kaza an ce kaza gaskiya ne sai ki ma bayani gaskiya ba kaza ba shi kenan amma ya mutum ya shiga an makale shi a wuya kuma yanzu zai rika neman eh mafita ba daidai ba ne san banza to yana kai mutane guraren da ba za su iya fita ba mu je zuwa to sai yace iya dakilatin billahi an bai in garari sun shiga wanda suka shiga cikin wato hali abu da azuwancin rashin tabbas kun ga mun faɗa duk abin da aka ce an yi hali a kansa ne yake nunawa ko ma za ya dudu alaihi cewa al'adulu billahi at-tahrim duk abin da kaje ce annabi ya hana to ana nufin haramun shi sa can farko yace la rasulullah annabi ya yi hali an bai la azabi wa bai ilgara saboda haka haramun yawa sai ce an wato billahi an bai ilgara walakin ukuri da zikiri malin ce sai dai an kebance ta da ambatu wani wuya anha kuma an yi hali a kai saboda mahimmancin sa li kauni amin biya atil jahiliya domin yana cikin tilkanya jahiliya kun ji ko biya atil jahili al mashhura wanda suke sananne ita wannan garakan sananniyar kasuwanci ne a gurin jahiliya shi suke yi bai wula halaki bai wula garar saboda haka bai halatta ba to ga misalai na daya bai wul mulama take wal mulama kasuwancin zabawa da jefawa عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال نهي عن بيعتين الجهل او تاساتون في بلادي الملامة تاسون في الجدي والملامة الجنبي باوا amma mulamata kar ka zo ka ce zai zai fito ba da abin karara da yake abin da ake nufi da shi ba an yalmisa kullu wahidin minhu ma sauba sahibi bi ghairi ta'ammuli ni da kai da za mu cinikin kowa zai nemi kayan da zai biya kawai iya tabawa zai yi ba tare da ya gani ba wata kila iya tabawa ce kawai wannan cinikin akwai ne akwai garar domin ba tabbas abin da za a biya din nan ya cika sharaɗin da ake so a cikin shi wal munabazatu an yambi da kullu wahidin minhuma tawbahu ila al-akhar shine kowa ya jefa kowa shine abin da ake yi za ka ka je wan bai har a koma wan bai ne in an bude jira sai a ce an wurgo ma kafiya lokacin sanyi kawai ne ya jiro ya wurgo kawai kafiya da ka bude da ya bude sai raya ce bai uljaran ana yi ka shiga kofar wan bai za ka ga ana saboda lokacin da ake demanding kayan musamman lokacin da suke wahalar nan lokacin sanyi za ku ga ai za ka yi ta ake ko sai ko kuma ya sai ya wurgo ba ko ya sai kana dauka to ka ji ko kuma kuna yi adila ya dika ko to saboda haka za a ce kana tabawa to ka ji da ka dauka ko kaga can gurin allauki da ka taba to ka da hauka wallahi wani lokacin za ka dauko wani abu kai kawai amfani da ba kwata kwata dan ni na ga gani a ɗan gwajen da ka je za ka ga mararan cewa bai kun muna mulabata wal munabata sai fado ba an ka karanta cewa da na karatu ne kai jahiliya ta to wa hazzikin kan da tana kofa wa kai an fahimta da kyau ko to kaga to annabi ya hana wannan kaga sai yake gashi nan sai yace an yambi da kullu wa'idin minhu ma tawbahu ila al-akhir wa lam yanzur wa'idun minhu ma ila tawbi sahibi eh ma bai ga babu dan uwan nasa bai gani ba kowane wurga kowa yi to bai halatta ba wa an amika ila al-kudi radiyallahu anhu kan da hana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an bai ataini annabi ya hana mu yin kasuwanci guda biyu shine zuwa al-mulamata wal munabata ga san ya faɗa a gaba walibtataini da yanayin sa ci ba biyu wannan ku zan tambaya bari mu je muku da abin kalara wataƙila su ce ya buya na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-istimali samma na san kun san kalmar nan abu kullatul aqab al-istimali samma wa al-ihtiba shine nufka ta yi wa zai ga mana wannan irin sa ci ba biyu istimali samma ihtimalin sama wani irin sa ta babu ne annabi ya ana sunan da ihtimalin sama a umdatu da hakan mun biya wannan gurin to al ihtiba'u ba wani irin sa ta babu ne eh ba har annabi ya ana ta akwai iyaye kun san to shi ihtimalin sama shi ne manda kuka yi Allah kun yi delete all ihtimalin sa ma shi ne mutum ya zo ya tsaura zanin sai matsalo ya fito da kafara daya yadda idan ya zo ya zama zai iya tsari saboda rashin mai yalwar ta babu ihtiba kuma shi ne mutum ya tsaura zani ya zo ya zama ya kwanta a ba kababuwansa tunda kun san ba komai a ciki kababuwansa na kallon sama al'auransa na kallon sama sai annabi ya hana saboda wannan illar shine malamai suka ce inda mutum zai zo irin wannan kwanciyar yanzu kababuwan sa haka ya kabe su kun gane yadda nake nufi ai ko ya kabe kababuwan sa a kwance irin yadda ake kwanciya da baya amma kababuwan ba a nufi su ba an dan kware su kaga idan mutum ya gani ne kawai ai al'auran sa za ta rika sauran kallon sama ko tsirrakin sa to shine din ke ba to idan ka mutum zai zo irin wannan kwanciyar yanzu da wanzu irin nama a cikin sa ya haram al'aram halal ne ko haram eh idan mutum ya zo ya ce irin wani kowa a yi to ya halatta ko bai halatta ba wanne yanayi cewa babu babu wani abu da zai kare da rashin tsaki haramun ne ba bakta ba shirka ba shirkwata ko ba dogon wani idan babu wannan haramun ne inda jiba ba haramun ba ne aka yi ba mutum ya fike a magana da ya zo a jarar musulmi saboda haka kun ga ba matsala kenan illar da ta za a ka hana saboda bayyanar sarai babu na da mutum ya ware saraicin sa to kun ga aje ina ga wanda yake tumfur kuma ya zauna a ɗaki kuma ya irin kwanciya yawwa a nan wallahi da ina duba wannan na ko ƴan jamhuri suke a tsara ai kun ga a ƙarshe ƙarshen karatun kansa ne ni na ji da kunne na ai ya sa kalubale cewa malama a cikin garin da sun ciki ta zo su yi canji a kan hadisin abu hurairu da yake fasattu na jiratar laisa alayya siyabu da tsira in Allah ba da rikin lajin da rikin tarbiyya kai yanzu zai ka ɗau kalma ko Yusuf da Abar a garin albasa aka ce ya zo ya yi fir ai za ka ji nauyin kalmar amma kalmar da ya rika dingana wa Abu Hurairah cewa wai Abu Hurairah yayi kun a gaban Annabi alaihi salatu banda jani ka je ka duba ka gani cewa nazira dai ba a ranta a cikin kitabun luga cikin kitabun da zaka je ka duba shi nazira ba ina wani zubabi da duk wanda yake ganin bare bare ko ke da yan kuwa bare bare ina wani zai da suke daura za ka aka dauro har yanzu wani matan na ta tun daga nan sai Allah ya ta saba irin wannan ne gwanin bira. Ɗaya? Na baya. Irin zane gwanin bira a gurin laraba, amma saboda yana so gudanta abu wuraira, ya zage shi sai wallahi shi ne na bira. Ta inda za ku gane cewa tafai sun zaba ta irin wannan tufafin guda ɗaya, ya amfani da shi wajen zani, ko ya zama mutuwa ko ya zama shiga, ai da annabi ne wato kada mutum ya yi sallah laita ala asiri shehu. Saboda wannan idan sun zo suna da tsada bayanin da zai surfe ko ina ne to wanda ya zo bai da yalwa ba shi aka faɗi cewa mukaddin ubayr saboda rashin yalwa ta babu da ya zo lokacin da aka mai shahada ya yi kuhudu da aka zo kunne shi in an rufe kansa kamar sana bayyana ba saboda ba haka suka saba ba sai wanda bai da yalwa kaya shi yake sa irin to wannan lufayar ka je ka tambayi mata za a yi dani sir sannan a dannaɗe ko ina a rufe shi ne balira guda ɗaya ne amma ya lokaci shi ne har sai daga cikin magabata yake cewa idan sun yi tafiya in mutum ya je ya samu kansa a wani je in bacci ya kama shi da shi yake lulluba ga shi a cikinsa kuma ya lulluba da abin saboda girmansa amma da yanzu to yanzu dan Allah irin wannan idan annabi ya ce wa zai yi da tufafinsa neman addu'a da gero ba zai ƙara mantawa ba bai irin wannan tufafin bai da abin da zai shimfiɗa shi yake da shi ma kuwa domin wanda zai lulluba da wani bangare yana da abin da zai iya lullubawa to shi ne ya saki wannan din amma wancan yana cikin sa amma da kan tabo da yanzu shi yake tumbur yayi wannan bukuri su ne wannan su ne shi sa idan kana cin da mutum da yi a gaban malami wani hadisi ne Allah da hadisi nazira ba na manta professor Amar Burkala lokacin cikin ma da yana bayanin wannan nazira din wannan bayanin ya rike kin da a zo a yi magana cikin tabo cewa na jira ga ma'anarsa yana nufin yake hulla kuma a tunda shi ne rabaku amma kuma tuba na sama daban na ƙasa daban amma an sa duka shi ne hulla complete amma a barbara ai wani bawan Allah muna jira yace dan Allah shi dan kasuwa ne ma yana harkar da wani abokin mu ne wanda ya fito wata magana ta burge yace yanzu shi wannan mutumin ko da ma wato ko hakan ya faru shi ba zai iya rufa annabi a fili ba kalmar sai da na tsaya ina jin ta na daɗe ina jin ta wallahi saboda sai da na kuma ciwa na kalli kalmar nan ne ba yace in ma hakan ne ka ɗiga ɗebo kalmomi gunduma gunduma kana dangana su da annabi ai ba hankali lafiyayye da zai da wannan babu wallahi babu ai mutumin da yake mai kima a unguwa ma ba a gaya masa wasu mai kima to shi za ko shi ne yanzu na mira ni wannan da kulle na na jini fita tv ba a rufe wurin da yana kalubalen da kafin karshe ne yake sati ne zuwa zai fito da sahabbai guda biyar na boki a cikin bukari da kulle na na jiwon nan to Allah bai ba shi gobe ya zo ya zo da sahabbai ya Allah ya hana abokan annabi in ji kankin annabi ya ina su ake gaya wannan ba ta tunan ratan laika alayya qawatu qabu wa laika alayya thiyabu ghayruha ga ma'anarsa in da muri ma'anarsa shine tsadan labaya wanda ake daura ya rubuto har sama shine lamira dan cewa ya wato duk idan ba da wanda suke digiri uku da hadisi da su da kazaje yake duk kuma ba su aminta ba ne tuntuni sun gaya ba idan wanda suke suka taba shi yi zazzaga ya ce wai ruwa ma sai an saura mana suka saura a gidan Allah wai sai an saura da tawaje ruwa ruwa Allah ya saura to da haka wannan shine ba tattu zan yi rasa ina kuma da bai da muku dan ko wani mara kunya kan da mori zai ba magana cewa ne ta alayya diyamu gairuha da abin da take nufi Abu Hurairah yana sanye da tsakan mayakun da wanda ake lulluɓa da shi annabi ya ce wa zai fada ya sauri ya tafi da cikin kafaɗar sa ya jin fada shi a gurin shi da annabi ya addu'a ya dawo da shi ya ya kiya ba shi ake nufi ba ta kuriye ba Allah mun gode ba. ya salam an gane ko to wannan shi ne a yi yadda moran nan da suka dawo Allah ko in da zo kan yadda moran nan ko wato rai na baki shi ne da kuke zamani Allah to sai ce ina muke wal mulamata wal munabaza duk mun biya ko ina muke ko ke bayanin wannan tibafin ne limta kai ni ko to kun ji su na an mulamata wal munabaza bil bayt annabi ya yi hali a bisa wato cinikin ta daidai ne a kawai da na ce daidai ne a kasuwanci to gashi nan ya kuma zuwa yace wal mulamasatu lamsu rajul thawbil akhar yadi mutum ya shafi babu tsayin da hannu bilaili da daddare au da hari ko da rana wala yaklibuhu illa bi zalika bai jiddu ya ji ba ya ganci kawai taba ji iya tabawar bai jiddu ya ji bai ga ya yake والمنافقة أن يميل الرجل إلى الرجل بثوبه وأن يجيب أوان سبابه wa yanbitu al-akharu ilayhi sawu shi ma dai ne zai babar wa yakunu zalika bai'uhuma min ghairi nazarin wala talafi wannan shine kawai kasuwancin ba tare da ya kalla ba ko kuma an zabi yarjeji ne kaga wannan kasuwancin bai halatta ba nan za mu tsaya mun cinye awa ɗaya sir tun da za ka ce mun minti biyar na manta wallahi awwal da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan da wanda muka tsira Allah ya biyo mana na'am haka sautu aka ba ku ko siya aka yi a gurin ka ba tare da ya gani ba to a iya karatun da muka yi kuma yanzu ne kuka bayyana ai ka ga da bambai tsakanin siyar man da sau shi za na tambaye ka sau ne gaskiya ba daidai ba ne abin da yake ne ne mafi sauki shi ne fa in ma bai sauki sauki ne shi ne aka ce ba akwai wannan karatun dan kaɗan shi ne a tura mai shi ya gani shi ma kuma za ka yadda ake je a yi hoto da bidiyo ai ba yo ji bidiyo ai shi ba dai an bidiyo ya juya ta ya kuma bar kadowa ta da a tura ba shi kuma zai ta kallo ya ta dubawa eh to kaba lawa amma galaba ومن عاد فينتقم الله abin da ya fi sauki don zuciyar ka hankali ke kwanta shi ne amfanin karatu da ba abu wannan hanya amma in sauki ne baka da matsala kawai sauki ne baka za ka ji wannan kaza ka ji ya zace ta sa shi kenan cewa wannan garba a ciki a wato kayan yana da a warware a gyara inda an riga an bada kuɗi da zai mutu an lawa a mata ta fahimta da zai kuɗi yawwa saboda albarka a gini ba kuɗi in kana so Allah ya sa albarka idan ya ga ka ji tsoron sa to zai yi dama man bashara ka sai allillah awada wallahu khairan min duk wanda ya bar wani abu dan Allah sai Allah ya dadda wanda abu ke duniya ce ka dan Allah wanda matsalolin ku ce da bai yi ne shi samu matsaloli dole ko yaya kai ka tsoron Allah sai Allah ya shiga abu dan Allah ya sa ma albarka Allah ya dadda wallahu a'lam ta ce ne zuwa ma dai alwaji ce dama farkon wata ne kun riga kun abubuwan da kuka faɗa ne dai Allah ya bayanan sa wannan da kuka Allah ya yi ina so ba yi shi ne da kyawawa da kuma da kuka Allah ya yi kuwa da kuma da shi Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya da kuma mun kumbata Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya da kuma mun kumbata ina so ba yi shi da da kyawawa ko kuma da wani kuka Allah ya kuma cikin jirgi da kuma rayuwa da ake ciki Allah ya kuma cikin jirgi ya yi mana kula da kwala da suna da kyawawa waɗanda suke jarabawa a makarantu da wasu ke ana kwarsa ana kan tallafa mu da yan abubuwan yan kasuwa mu da masu nemo aiki da sana'a na da cikin iya mun arga mu idan da biya na da ita da raba dan ta mu dalilin da ta mu da ita da imani ko da take da wasiya da addu'o'i na da bayyana da yau Allah ka nuna mana gaskiya da gaskiya ki ba mu yi kwamfuta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ki ba mu yi kwamfuta Allah ka ba mu da albarka اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجعلنا من خزي وعذاب الاخره برحمتك يا الهي يا سلام صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هذا ربي وربي الجميع عما يقول سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين